الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da biyu ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ko takwas ga watan nawa ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba muna tura ta ashirin da bakwai a cikin alkur'ani mai girma mun kuma yi darasi guda ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratul naml mun tsaya aya ta sha hudu daidai za mu tashi aya ta sha biyar wa laqad atayna dawuda wa sulaymana ilma muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da muka ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين Allah madaukakin sarki yace wa laqad atayna dawuda wa sulaymana ilma hakika mun bawa annabi dawud da shi da ɗansa sulaiman mun ba su ilimi sai Allah yake wa qala bisubin jiskati alhamdulillahi alladhi faddalana mun gode wa ubangijin da ya fifita mu ala kafirin auta mafiya yawa min ibadihi almu'minin daga cikin bayinsa mu'minai malin ke kubiru ta'ala amma an an'ama bihi ala abdaihi wa nabiyyi daud wa ibnihi sulaiman Allah madaukakin sarki yana bada labari dangane da abin da ya yi ni'ima akan bayinsa guda biyu annabawansa guda biyu annabi Dawud da ɗansa Sulaiman Allah ya kara musu aminci yinan ne anil jazira na daga ni'imomi masu ɗimbin yawa wal mawahibu jalila da baiwa baiwa waki da Allah ya musu manya manya wa sifatil jamila da zubobi masu kyau masu ban kai da abinda Allah ya tattara musu baina sa'adatin duniya wal akhirah irin na farin cikin duniya da lahira sannan kuma wal mulki wa tamkin da kuma irin mulki da Allah ya basu da kasaita a ban kasa hatta wanda yake cikakke da duniya a duniya sai ma da yake wan nubuwa wa risala fi din sannan Allah ya basu annabta da kuma manzanci a addini shi da yake wa laqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma hakika mun ba wa annabi Dawud alayhi salatu wa salam wa Sulaiman da shi da ɗansa Sulaiman mun ba su ilimi to dai Allah madaukakin sarki yace wa qala bisubi kace alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki wanda yake allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wanda ya bibi dama akan mafiya yawan bayin sa cikin mu'mini wannan dai daga cikin musamman malam sai a cikin kitabun da take cikin karim rahman yana cewa lalle ya kamata ba ma iya annabawa ba duk bawa ya gode wa Allah madaukakin sarki a bisa ni'imomi da ya mada yawa shi za ka horar da mu a addini cewa idan ka ga wani wanda yake da tawaya a halitta ta wani abu to kar kai masa dariya abinda aka ce kai masa shine ana bukata lallai kai addu'a Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya kai kuma ya kare ka sannan ka gode wa Allah a bisa ni'imar da ya ma ba tare da wayo ko dabara ba idan ka ga wanda yake mubtala ko mubtalil wanda Allah ka jaraba da wani ciwo ko cuta sai annabi yace ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mubtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila idan mace ce afani min mubtalaki bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila idan gurin da aka je gaba ɗaya duk su ne alhamdulillahi alladhi afani min mubtalakum bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila annabi yace Allah ba zai jarrabe ka da irin wannan matsalar amma da zarar ka ga mutum kai dariya to ana nan tafi ko ta gani tayi dariya iyalin ka sai baka hana ba to za ta jaza ma to saboda haka abinda annabi ya koyar da mu shine godiya a bisa wannan ni'imar kuma ni'imomin da Allah ya yi wa kowa duk kuɗin ka da rage kuɗi suna da yawa domin kamar yadda wani babban malami yake cewa akwai abin da yake komai kima a rayuwa sai Allah madaukakin sarki ya sake shi a cikin al'umma ya zama kuma kowa yana tsinke ne misali yanzu menene idan babu shi ba za a rayu ba iska amma sai zan ko irin iskar da zan sha shaƙa za ku shaƙa irin da shugaban ƙasa da gwamna da kowa waye a duniya irin da zai shaƙa to wannan ni'ima babban ni'ima kenan da Allah madaukakin sarki ya yi wa bayinsa inda Allah ya ga dama zai ci iska kawai iya gudunka iya ladanka ko iya shagalinka ta ko da wata ran wasu za su wayi gari a ce an ɗauke iska gaba ɗaya da ake ɗauke wuta sai dai wasu kawai a tsaro an aka dawo da yadda a ji a iya je ga wani a ji abin amma cikin hikimar Allah sai ya saki wannan a matsayin wato baiwa da kowa zai amfana duk kuɗinka da rashin kuɗinka to shi sa ko iya wannan ka kalla ya kamata ka gode wa Allah madaukakin sarki to saboda haka wannan shine ni'ima ta farko da ya kamata mu kalla to shi za ka ce alhamdulillahi alladhi faddala mun gode wa ubangiji da ya bibita mu shi kuma ka'idar Allah an ka gode wa zai kara ma la in shakartum la azidannakum da zarar kun gode wa ni kuma zan kara muku kamar jarabi ne in dai ka gode Allah zai kara ma sai ce wa la in kafartum inna azabi lakadid duk wanda ya mutunce mun ko azaba ta tana nan mai radadi to shi sa wannan aya take jan hankalin mu akan godiya ga Allah bi yadda ka dace wa ka da kokon akwai wanda ga kudin amma lafiya yake ne wa kai kuma kana da gida mun sha ba da wannan misalan da yawa lafiya ita tafi komai kima a gurin dan adam ba za ka gane haka ba kuma jiran da Allah ya jarrabe ka da ciwo za ka gane ka fi bukatar lafiya kuma da fiye da komai domin da wannan kudin za a biya wa da kai a wurga ta a koma ta wata kila a je wannan asibitin daga za a ce je a mutu shi kaza daga nan zuwa su kuma har wa su je guri kaza haka sai mutum ya rika fatan ina ma Allah lafiyar kawai ya bai to shi za a ce min ibadihil mu'minin suna godiya abu da wato abalalar da Allah ya yi musu abu da mafiya yawan mu'mine da Allah madaukakin sarki ya wato ya ba wa lafiya ko kuma ya ba wa wannan baiwar ta ilimi sai Allah ya ce وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين Allah madaukakin sarki yace wa warisa Sulaiman da Dawud sai annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya gaji mahaifinsa Dawuda domin shi ne fa'ili annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa annabi Dawud wa qala sayyidi ya ayyuhan nasu shi annabi Sulaiman awlimna man tiqa tsayi ku sani Allah madaukakin sarki ya sanar da ni furisin tsuntsaye inda annabi Sulaiman zai zo wucewa tsuntsaye na sama suna maganganu duk abin da suke faɗa ne da shi ne Allah madaukakin sarki yake wa utina min kulli shay annabi Sulaiman ya ci gaba da faɗa da Allah ya mar yace kuma an ba mu komai daga kowane irin abu na baiwa inna hadha la huwa al-fadl al-mubin lalle wannan baiwar da Allah ya mana falala ce mabayyana da kowa ba yana iya gani falalar da Allah ya wa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam to wannan ayar da muka biya yanzu da Allah yake wa warisa Sulaiman Dawud mala yake aikul bil mulki wan nubuwa annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud wajen mulki da annabta ba wai ya gaji dukiyarsa ba domin wannan ayat tana da matsala wato tana da muhimmanci mu fahimce ta da kyau yace ya gaje shi ne a mulki da annabta walaysa al muradu wirasatul mali ba ana nufin gadon dukiya ba إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود domin da gado ne na dukiya Allah ba zai ware annabi Sulaiman kai ba don ba shi kai ne dan ba domin ana kawowa cewa mata annabi Dawud mata annabi Dawud guda 100 to ka ko iya ba kan ai suna da kuma ne ko alal akalli jara'a cikin tamu wani ba ya za a raba mu to da aka zo magana sai aka kawai iya annabi Sulaiman shi kai ga da kuma mata 100 ai wata kila za a iya ce ba wanda tana da yaya kaza wanda wanda yana da kaza wanda tana da kaza riga abin da ake magana a kai gado ne na ilimi da annabta kamar yadda za mu ji yanzu to sai ma da yake fa innahu qad kana li dawud bi ati imra domin annabi dawud yana da mata dari walakin al murad bi zalik wirasat al mulk wal nubuwa abin da ake nufi shine gadan mulki da annabta ba gadan dukiya ba fa innal anbiya la turatu amwalahum domin annabawa ba a gadan dukiya ba a gado kamar da annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa na'nu ma'jaral anbiya la nura mu taron annabawa ba a gadon mu ba duk abin da muka bari sai ke ma taratnahu fa huwa sadaqa duk abin da muka bari sadaka ne kaga mutum yana karatu ta nan zai gane zalincin masu zakin sai na Abubakar akan cewa ya cinye wa da na faɗuwa gona ko ya cinye mata gado na ga wa ku wannan misalin mun je katako dan katako mun tafi da'awa muka dauka a wata makaranta muka yi kwanan mu biyu ko biyu da wani abu kwana biyu da yini daya ran da za mu tafi muka yi lacca ni ne lacca a kan falalar safai ina gamawa kafin a yi tambayoyi wata yarinya ta yi kowane takarda furan amba doguwa bulusta gaba ɗaya tana gaya mun cewa duk abin da ka faɗa a kan abubakar da umar duk ƙarya ne ta ce gaba ɗaya ƙarya ne ta ce saboda abubakar ɗin da ya kwace ya cinyewa wannan kalmomin da suka faɗa ya cinyewa Fatima gona fada yayi kaza yayi kaza kuma ka koma ka duba littafin ku cikin tafsirin Qur'an al-Azim ai Ibn Kathir ya ce kaza ka je ka karanta min hadin sunna a guri kaza ai ya ce kaza kar ka kawo rafa ana karanta wannan abin wanda muka tafi da shi wani malami ne to wannan ba ta da da baya domin mai unguwa na zaune kuma kuma tana nan bayan duka manyan gari kun san kauye zuwa kai ta kiri duk sun zo ran da zamu tafi to saboda haka aka ce malam sai ka muka bada illa an karanta ne ce to wallahi almusta'an wa alayhi tukla saboda haka nace wannan baiwa Allah abin da ka karantu gaba ɗaya a takaice abin da ta rubuta nace tafsirin Qur'an al-Azim malam Ibn Kathir ya kawo tabbas a karkashin ayat da bata ma kawo ba cewa yi wa ati zal qurba aqahu wal miskina wa ibn sabil yace ya kawo karkashin wannan ayar wala bi badir tabira ya fada amma cewa yi minki minki bi bace rafi cewa yana daga ƙaryen yan biya zuci a wakar ya tunda gora yace ne ba baka kawo nassin magana ba sai take ya fada shi abin da yake cewa yana daga ƙaryen su ba wai fada yana goya musu baya ba take shi ma mina hajji suna magana da ya kawo kenan muka yi dai muna ta bada amsa yara kake tasiri za ka tafi lokaci lokacin wa'id da ne ku matan nan suka rika kabbara sai da muka gama sai na ce dan girman Allah ina so baiwa Allah nan ta zo ina san ganin ta bayan mun gama saboda haka kawai ina alwala magariba ta yi sai kawai ka zo sai mun sallama sai salamu alaikum sai wa alaikum salam na dago kai ina so in ga ni ba na tsammanin za ta zo ban taɓa ɗauka za ta ruwa ɗauka ne ko a wasu daga cikin ɗalibanmu ne ne bin cikin gari ta san da take so ka ba da sako sai ta ce mu ni ke yar shi'ar da kake nema na ce sannin ki da zuwa na gama alwala na biyo da tabbaci da ƙarfin hali ta ce ya sunan ki ta gaya mu na ce to baiwa Allah don Allah a shi'a wace ki ne sai shiru ina ji ai akwai manyan tabibi guda biyar sai na gaya mata nake to nake fara yadda da kwanci a jiki take ta yarda sai muka dora muna yi kawo magana ta kawo wallahi sai na gane gaba ɗaya wannan littafin kada ta da rudo gaba ɗaya wata ma sanin da gaban ba hadda cewa aka ba ta kai kawai ba mu tashi da gurin ba sai da tsaka mutum da cewa ta yarda zage sa bai kuskure yace amma amma malam ba zan iya jira ba nace ni da ni sai saboda mahaifina shine amirul zaiti a garin mu ta faɗi wani lokacin gamma tace shine jagora na zage sa bai ce wannan da gaskiya saboda a gidan da taso to shine bayan gama da unguwa yake to da yaji da aka yi to wannan bayanin ne kamar da ake yi da wani yazo ya aure ta cikin gurbin ni wanda ne wallahi wannan to shi ne ai ban sai ne kawai shi ba uban da wani ba domin in ya san ba tafiyar mutum ba zai wani ba saboda haka wannan shine wato mata kuma a lokacin ma da yake wannan magana ni idan na zo gida na ce aure da jiwa ku kula da wannan saboda ko budurwar kirki wanda ita babu kawai harkar da muka sa a gaba shine harkar da'awar to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura cewa ko wanda suka dauko a cikin hujjojin sa har da wannan aya da yasa annabi Dawud ya gaji annabi Sulaiman a cikin hujjojin su har da wannan aya na halin da ya yi kuwa a cikin hujjojin sa har da wannan aya da suke wato kawo yana nan da mana sai gobe da safe saboda haka koyi wannan ayar cewa ga annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud da kuka ce ba a gadi wannan magana ake yi wa Dawud wa Sulaiman in yahkuman fil harbi in nafashat fihi zalamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin Allah yake fa fahamna ha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa kullum shine mahallin shayi adena hukuman wa ilma Allah yake duk su biyu mun ba su ilimi mun ba su kuma wato hukuman annabta ba ba dukiya ake magana ba ba ita wace sannan abin da muke faɗa da kuke zagi da ya dawo bakar akan wannan matsalar na cewa ya ce ne gona fada ya ce kaza ya ce kaza ita ma na rafa ba lokacin da kai magana da ta zo aka gaya mata annabi ya ce kaza wata kuma magana ba to amma ku kun fita iyawa sai kuka arawo wai kun fita san kanta kike zabi abokin babanta kanta wayannan abubuwan ba duk wanda yake bibiya ko makaroni a maganganun da kun ga magana da da faransanci aka fassara da larabci a kun ga daga cikin maganganun da yake sai ne yake ho irin wannan magana yake wai dan me yasa musulmi za ma su rika musulmi munafikai ne haka me yasa za su rika damuwa don sun taba musulmi in ji makaroni yake ba musulmin ne yake suke abubuwa na rashin kirki ba yake a goma a fara saba ta Aisha da Abubakar irin su ya ba da misali yake ba su ka fara cin mutuncin addinin ba wai makaroni ne yake mana gyara a cikin namu addini kamar yadda wasu ka dauko wannan kwangilan yanzu cewa bari a fita abban nan da a sassake su cewa sun suka taba annabi wallahi kwangilan su makaroni domin gashi ya faɗa da bakin da wannan karar ya ce ai da zaka da wai da Aisha wai su sure wai duk wannan malaman hadisin wai su ka fara taba annabi wai mu fara jin hawayen su ba yanzu ba karo ba eh wai shi ne mai wannan bayanin cewa kaza kaza Allah ya kawo ya kawo da haka gado da ake magana a kai shine gadon annabta ba gadon ilimi ba amma gadon dukiya ba gadon annabta da ilimi sai Allah ba ku sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane aulimna masika sai lalle an sanar da mu kuri irin na tsuntsaye da abin da mun tsure bada annabi Sulaiman ya san ne wa utina min kulli shay sana an ba mu komai mala yace akbara su Sulaiman bi ni'amillahi alayhi Allah ba ku sarki annabi Sulaiman ya yi bayani dangane da ni'imomin da Allah ya ba na mulki cikakke da karuwa da kakaita domin Allah ya hore masa aljanu da mutane da tsuntsaye ya Annabi Sulaiman ma'aikatansa a ma'aikata a ministry aljanu ne da mutane da tsuntsaye kowa da aikin sa zaka je ka ga tattabara a ma'aikata to da aikin da take ka je ka ga jawo a ma'aikata da aikin da yake kowanne duk kowanne ya raba masa aiki to gina Allah madaukakin sarki malai yake kai wa kana arifu lugatar siyar annabi Sulaiman ya san yaran tsuntsaye wani haiwan da dabbobi har yau wa hada shay'un lam yu'i ahadun min al-bashar wannan kuma Allah bai ba kowanne daga cikin wato al-bashar cikin mutane wannan baiwar ba dan kan wani yazo yanzu ya wani abu ai magana yake zikirin kazaye ko zikirin da kaba waye ko ta aka yi domin ba wanda Allah ya yi wannan baiwar sai annabi Sulaiman kai ma amma idan kaje yanzu zikirin agwagwa kake je mu ce to kai waye ba waye yi maka wannan baiwa ba ai kowa maka mai da wato malamai suka kawo sai annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam bima allamnahu mimma akhbarnahu bihi wa rasuluhu wa mimma za'ama min al-jahala wa zi'a anna al-hayawanat kanat tantiqu an kawo wannan ne saboda abin da wasu daga cikin jahilai suke faɗa cewa dabbobi suna magana kamar tantiko bani adam kabila Sulaiman bin Dawud akwai masu wannan kariyar cewa ai kafin zuwan Annabi Dawud Annabi Sulaiman dan Dawud kafin zuwan sa wai dabbobi da mata suna magana kuma ana gane inda suna magana Allah zai gaya mana cewa su zuwa ya gada cewa na baya ba suna jin maganganun dabbobi amma babu wannan magana ko daya walau kana al'amru kadhalika lam yakun li tafsir Sulaiman ma da yake da ake hakan ne da ba za a ware Sulaiman cewa annabi Sulaiman cewa an masa wannan bayani domin aka wato wanda ba ma annabawa ba بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت الى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال dabbobi ba su gushe ba tun da ta har zuwa yanzu akan ɗabi'ar da suke ta tasu cewa ba wanda yake gane magana su ba walakin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ku sani Allah madaukakin sarki kada abba Sulaiman ya bayyana da Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ma ya taɗaɗo bihi tuyur fil hawa cewa ya tattauna da tsuntsaye suke a cikin iska wa ma tartiqu bi ilaha wa na ta'ala khilafi asnabiha da duk abin da dabbobi za su faɗa duk zai bambancin wato kalolin su shine ullimna man tika kai sai Allah ya ce inna hadha la huwa al-fadl al-mubin dalle wannan falala ce mabayyaniya domin duk wanda ya har yanzu ana jiyawa da kaji Annabi Sulaiman na gane yaren dabbobi sai ka ji lalle Allah ya baki wata falala babba sai Allah ya ce وحفظا سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Allah madaukakin sarki yake wa aukira da Sulaiman da junuduhu min al-jinn wal ins Allah madaukakin sarki ya tattara wa Annabi Sulaiman rinjinoninsa min al-jinn na daga aljanu wal ins da mutane saboda haka sune ma'aikatan Annabi Sulaiman kamar yadda muka faɗa a baya wadai da tsuntsaye ba hum yuzaun an karkata su kowanne kashi kashi wannan kashin daban wannan ma daban wannan ma daban kowanne an baki na aiki ya Allah yake hatta ila atau ala wadin namli hatta da Annabi Sulaiman ya zo suna tafiya shi da rinjinarsa suna tafiya hatta da suka zo wajen kwai alwad shi ne wato tsakanin duwatsu wata hanya da take tsakanin duwatsu sai da suka zo wata hanya da take tsakanin duwatsu qalat namlatu sai wata jinsin tururuwa ta tururuwa eh jinsin tururuwa domin annabi anan ismul jinsi ne wani jinsi wata daga cikin tururuwa domin idan nace namla anan tururuwa namiji ko mace ake nufi misali yanzu idan muka ce amamatu me ya mama a larabci ta tabara musu ko namiji eh to shi za ce cewa ismul jinsi ne al-amama al-amama kawai wato wata fasara ne yanki zai ka ce wata daga cikin wato tattabaru shi za ba ta ko namiji kawai kowace zai dauka wannan ta'ul marbuda din da kake gani ba ta'ul ta'anis ba yawa kawai dan a gaya ba ɗaya daga cikin tabaru aka shi ma nan lazin ɗaya daga cikin tururuwai na mutu koma sai Allah yake to qalat namlatun sai wata daga cikin tururuwai na mutu koma ta sai tace ya ayyuhan namu ya ku taran tururuwan gaba daya udkhulu matakinakum ku zo ku shige dakunan ku gidajen ku la yahtimannakum Sulaiman wa junudu domin Sulaiman annabi Sulaiman shi da rujunarsa ba za ta san da ku ba wa hum la wa to wajen shi da rujunarsa ba za ta san da ku ba hum la yashurun ba za ta san suka zo wucewa ba za ta san da ku ballan tara ballan tara ta tsaya ku wuce ta take ku da tururuwa ta gaya wa sauran tururuwai kamar jagorar su da gaske ya Allah ya ce fa tabassama ba'ikan min qawliha sai annabi Sulaiman ya yi dariya duk da cewa malamai kamar malam malam Ibn Juzay a cikin littafin da tafsiri bi ulumi tanzil yana da wani tabi na Qur'ani da mujalladi biyu a cikin yana kawo wannan magana cewa wajen tsakanin annabi Sulaiman da da tururuwa fa ya kai mutu amma daga wai daga can ya biyo tana wannan magana tana ga yayin wanda cewa ko tururuwa ko ce ta koma gida ko wace domin idan wato annabi Sulaiman ne zo tattake kudi ba tare da sun sani ba to sai annabi Sulaiman ya murmushi domin shi dariya annabawa murmushi shi kuma murmushi a fuska ake ganewa a kori baya bayyana shine murmushi da ai ka fata wata ba za a kan da ne dariya shine har ya iya daga wato ne kan sa hakorin sa ya bayyana ni kauliya saboda magana wannan tashin kiruruwa wa qala zai ce rabbi ya ubangiji auji'ani Allah madaukakin sarki wato auzi'an ai alhimni Allah ka kimsa ba an ashkura ne a mataka rika gode wa ni'imar ba wanda ya san Allah sosai idan Allah ya wani ni'ima gode masa ne allati ana amta alayya wanda kai min ni'ima da ita wa ala walidayya kuma kai wa iyayena wa na amala salihan Allah madaukakin sarki ka hore min yin ayyuka na kwarai idan Allah ya ba baiwa godiya ga Allah shi ne bayan sani da wasu kuma a ganta aikaci in dukiya ce ka fitar da ka ba da sadaka ka taimaka wa mutane garbawu Allah ka ba ni ikon yin aikin da zaka yi dirji wa ajirni bi rahmati Allah ka shigar da ni da rahmatka fi ibadika salihin cikin bayin kauna kwarai nagartattu to mu koma aya mu ji irin abubuwan da wani yake kawowa a kai cewa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa ukira li Sulaiman jawu junuduhu kai li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal ins Allah ya tattara wa annabi Sulaiman wa turindinar da aljanni da mutane wa tsayi da tsuntsaye fa hum yud'una an karkata su kaji kaji ay yakufu awwaluhum ala akhirih ako kuma a ce kowace rinduna an sa kwamandalo ga wanda zai rika kula da bibi zai rika ba su umarni cewa ku yi guri kaza ku bar kaza kowace bataliya shine fahum yuzauna da to shine ba da yake hatta idza atau ala wadin namli ai hatta idza marra sulaiman alayhi salam bi mamma abu min al-duyudi wal julud ala wadin namli sai da wannan rundunar gaba ne suka zo wucewa ta wajen wannan kwarin da yake tsakankanin wato duwatsu wanda tururuwai suke a gurin qalat namlatu sai wata wato tururuwa jinsin tururuwa tace ya ayyuhan namli ai kafat anan lamri an ta hadu ma alquyun tana jin tsoron kada wannan dawakan da aka tawo da su tattace wannan tururuwa sauran da kofatan amaratun bidukhuli ila masakin ita umarce cewa ko ce ta koma gida annabi sulaiman ya gane wannan magana malamai suka ce kamar da shi malamin ke fara a cikin at-tafsir da li'ulumi tanzil yake cewa ita ba tururuwa Allah ya mata wata baiwa bayo ko shine idan ta ɗauki wato ƙwaya idan ta ɗauki ƙwaya ta dawa ko jiro abin da take yi saboda baiwa da Allah ya bata kaga su ruwa yanzu ta tara buhu guda ba a rayu to amma idan ta tashi idan ta je saboda wani baiwa da Allah ya bata in ta ɗau dawa ba za ta ajiye ta haka ba sai ta raba ta biyu saboda in ta bata haka ruwa da ke ta ai za ta fito to sai ta raba ta biyu idan kuma akwai wani daga cikin tsoro da na gan shi ma da Ibrahim zai ya kawo ina ta so duba kuma ne ta baki duba ma'anarsa yace idan ta dauki wannan karbar wai junansa in ta dauki wannan tsoron shi kuma an raba shi yana iya fitowa yace sai Allah ya kinsa wata sai ta raba shi hudu saboda ta raba shi hudu kuma ba zai fito ba eh irin kin bai wanda Allah ya wata ruwa ke to saboda haka kana da wannan tsari shi za ka wani lokacin sai ka shekara ba ka turu ruwa ba sai lokacin da ya yi ka domin kana da abincin da za ka to shi ne Allah ya ce wato nan da nan ba fata wata ba ba aikan min kauliya sai annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya yi murmushi yana da dariya min kauliya saboda magana wannan turu ruwa yana cewa wato rabbi auzi'ani ai alhimmi Allah ka kinsa mu in gode wa ni'imar mananta biha alayya ni'imar da kai min ya ubangiji min ta'alimi man tikatai na koya mun wato gurin tsuntsaye wa hayawan da kuma dabbobi da kai wa ala walidayya bil islam laka Allah madaukakin sarki ka taka wa iyaye na da alkhairi ba da suka ce duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa ya zama mutumin kirki to Allah zai tozar ka iyalin ka yi kokari kawai ka zama mutumin kirki Allah zai tozar ka ba muna da misalai da yawa akan irin wayannan duk yadda za a yi kaga kan mun biya a suratul maryam wa kana abuhu ma salih da Allah yake cewa baban shi ne mutumin kirki shi da Allah ya tsare har dukiyar Allah zai tona ta ba yaya ba inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin haka wani Abdurrahman Sufi ya bada lokacin da ya zo mutuwa ko lokacin da aka yi ma haihuwa sai da kullum ba da karaje jiri kudi ne kawai ran da aka yi mara haihuwa ana karatu sai aka yi na tarawa kuɗi sai ce kai wani na baka shago a kantin kwari me lamba kaza sai wani a cikin ɗaliban sai ka ga kuɗi ya kara maka lawo ya lokacin da baka da ƴaƴa duk baka raba dukiya ba sai yanzu da ka samu magaji kuma za ka zo ka raba dukiyar gaba ɗaya sai idan ka mutu ba shi da komai ba ya zai sai ce inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin yace in dai dana ya zama mutumin kirki Allah ba zai so ya tsaya abin da ya gaya mu kenan muna da wannan misalan da yawa ko a kunguwan nan muna da misali wajen guda uku ko jiya sai da rage a wannan ce ni sai daga cikin gidajen da yake ba ni sha'awa da wato da wato daukan darasi da izina ka dauka iya unguwan nan kawai nan gidan marigayi ne mun girya duk wanda ya san dabi'a da lokacin da yake raye a shekarun ana bawa har wanda bai san ba ku tambayi labarin sa kowa ya da cewa ya bawa ƴaƴansa tarbiyya kuma da suka taso bayan rasuwar sa ba wanda za ka gani ba ka sha'awar rayuwarsa in ki babu to haka Allah yake idan dai zaka zama mutumin kirki wallahi ko ka faɗi ka mutu Allah zai tozarta ka ba ba zai tozarta ka ba sai dai kawai yake da raji ko jarrabawa za ta iya faduwa kamar da ta fada gidan wasu annabawan ba amma kaidar Allah da sunnarsa yi kokarin zama mutumin kirki Allah waje to zaka ka ba kwanan da wani bawo Allah a cikin lokacin wanda na taba ba ku misalin da kwani shi da ya riga a nan garin kai makoci na ne Alhaji Ibrahim Bidiya Bidiya tsohon Bidiya ne da ya riga ya je koma hadda yanzu ya kai kusan kafin ya rubuta kwanan da tara da rasuwa ya kai kusan ini tara ainihin sha biyar kai abuwan izin sa sha biyar kullum da kan shago mai gida kawai muraja yi a sai da rashin lafiya kwanaki can baya ke ce malam a yanzu gyara nake saboda ka ga bikin yadda yi to sai muke hira da wani bayan rasu wannan zaka juma a wancan a ranar da zai rasu na fito daga sallar la'azar mun yi kurofin da shi da la'azar sai ce malam duk kun kwanta na don ko nace alajin Allah ake kawai magariba in ta zai ya koma ga Allah yayi an yi magaruba da shi an yi ija bayan nan kawai ciwon da ya motsa shi kenan kafin ma a sa shi a mota ya mutu amma duk da haka ta ba shi ana zuwa ga ta yaro to duka abin da yake fara ne shine zuwa ne shi muna zaune kafin ai wannan sallah ne shi wallahi sun kai ne yake yi yayin da 34 kuma da yara kanana sai nake masa ai Allah wuri to da kai tunda duk mutane sun yarda nagartaccen mutum ne yayi nagarta saboda haka nace masa baka ji abin da Allah yake wa inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salih yayi yayi da mu ma shi da domin baya wata da tarbiyya ko ka baya wata da bawa yara duk baya wata da to saboda haka yi kokari ka zama mutumin kirki ko ka mutu Allah ba zai dole ka zama Allah ya je masa ya kuma wato gudun bayan sa to wannan shine Allah madaukakin sarki yace fa tabassama ba'ikan min qawliha annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yayi murmushi sannan kuma annabi Sulaiman kai yayi murmushi sannan yayi dariya yace wato min qawliha saboda maganar ta rabbi auzi'ni Allah madaukakin sarki ka kinsa mu an ashkura ni'amaka ka gode wa ni'imar da kai mu allati ana amda alayya wadda kai mu wa ala walidayya kuma kai wa iyayena wa al'amala salihan Allah ka bani ikon yin ayyuka na kwarai tardawu wanda za ka yi dare wa adkhilni fi ibadika salihin Allah madaukakin sarki wato ka shigar da ni cikin bayinka waɗanda suke daga bi rahmatika kai ka shigar da ni bi rahmatika da rahmatka fi ibadika salihin cikin bayinka da kwarai sai Allah yake na وتفقد الطير فقال ما لي أني بسلطان مبين Allah madaukakin sarki yake wata faqada tsaira ana haka an ji wani guri an yada zango sai sai Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam sai ne ni a wani tuntu da ake kiransa wato kamar yadda zamu ji faqala sai Annabi Sulaiman da ne tuntu yace ma li Allah ara huda huda me yasa ban ga huda huda ne yanzu sunan tuntu ke am kana min al-ghaibin ko ko bai tawo ba kowa ya nan Imam Mujahid da Sa'id bin Jubair da wasu kuma da cikin malamai ɗalibai Ibn Abbas sun karɓo ruwaya daga Abdullahi ibn Abbas yana cewa Abdullahi ibn Abbas yake shi ne da muhaddisa wai a cikin tsayin shi injiniya shi idan Adam Suleiman ya yada zango a guri to shi yake zuwa ya yi masa survey ya duba ba cewa wannan gurin akwai ruwa ko babu kawai kasar gurin bai kalla sai ga da ruwa ko babu sai ga yana da ruwa to akwai ruwa a nan gurin kasar gurin da an kwakulo za a samu ruwa shi kuma malam ibn dizai ya kawo cewa wasu maganganun malamai cewa ai abin da yasa wato um rumfa yake mata da zara an je guri ne zafin rana shi yake ma wannan rumfa to lokacin da annabi Sulaiman ya ne zai ya ga an shiga lokacin rana ta fara buɗewa ko da dangi yake ina huda huda ne ko ko bai zo ba to maganganun malamai da yawa ce amma ibnu abbas ya ce injiniya ne ji wannan sun saboda haka ya dullu sulaiman alaihi salam ala alba kamar da na faɗa yana nutar da annabi sulaiman cewa idan akwai gurin nan gurin akwai ruwa ko ko babu yana ga yawa domin yana kallo kasa kamar yadda wanda ake ya gano man fetur ko ruwa suke zuwa ta aura shi wannan sun yana ganewa sannan kuma wato yana gane cewa daga nan zuwa gurin da zamu je yanzu masafa ne nisan kilomita da ya rage to sai Annabi Sulaiman ya ce ina yake me yasa ban ganki ba yanzu ko ko bai zo bane kwata kwata shine an kare ne daga yake ko ko baya to nan akwai wata lutfa da duba yake wa fil qawli rajulun min al qawari wata rana hadda Umar Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas wata ran ya zo yana bada wannan labarin na huda huda yace ai injiniya ne kaza kaza yana da alƙadari ya ga samu wani bakawari yana gurin su da ma dabi'a su ne wato ta annuci ga malamai su mutum ta addin kowa ya ma tambaya ta kore cewa ba za mu ci kaza kowa ya ce a kai kaza ma ba ne ba ƙarya ne saboda haka kawai sai wannan bakawari da sai ana ce da shi na ji ibn al-azraq na ji ibn al-azraq وكان كثير الاعتراض دا ما هنا يوجي يقول عباس مكي dan jimanin alquran ba shi ba ba hali bane amma yana ibn abbas zai ka abu zai ce jiye da ba kaza kaza kaza ai ta bugawa to saboda haka to sai yace sai annabi sulaiman annabi abdullahi da abbas yake cewa fa qala lahu ibn ibn abbas ibn abbas na faɗa wannan kalmar sai wannan ba kawai da yake ka ga da kata yace abdullahi da abbas gulibta yau yace wallahi yau dai an cinye ka yau din nan to su za ka ce mana yana wani duba karkashin kaza yana kaza da kaza kada wani mai yake saboda me aka cinye ni yake naka tukhbiru an al-huda huda annahu ya al-ma fi taqum al-ardi kana babu labarin cewa huda huda yana kallo kaza a cikin ruwa a cikin kaza wa inna tabi'a la yadau lahu al-habba fil faq sannan kuma ana samun wato la yadau lahu al-habba fil fakr yace ana samun waya zuwa da fakr turaba yace alhali wato kuntu zai zo ya ajiye wato kwaya a ban kasa ya lullube ta ya rufe ya rufe wannan fajiyar huda huda da ya kuda da ya kawo fil fakr ko kuma ana samun wato yaro karami dan kanin yaro ya samu tarko tarko ya zo ya tashi a cikin kasa ya rufe sai ya tsora kwaya a kan tarkon ya rufe da kasa ya ce da wannan tsuntsun zai zo ya jira a kan wannan tarkon bai sani ba kawai yaron ya kama ko wannan shi ne wato mutawar da yake wa ibn abbas ka ce mana wani tsuntsu yana da roƙar ƙarfin kasa alhali ɗan ƙanƙanin yaro yana samun tarko ya ɓoye ya rufe shi da kasa ya tsora kwaya a kai da tsuntsun ya zo sannan kuma yaron ya kama kawai ka zo ka rika babu wannan labarin cewa wai in yana gano karkashin kasa can ta je kilomita kaza ya ga ibnu abbas wannan to shine abdullahi da abbas yake da shi fa yusidu sabi yace fa kana ibnu abbas sai abdullahi da abbas yace laula an yadhhaba hada fa yaqulu radatu ala ibnu abbas lama adatu yace wallahi ba dan kan wannan ya tafi ya rika cewa ya kore abdullahi da abbas yace da wurin ba domin akwai lokacin da idza da kasabihu fala tujibu wa khairun min ijabatihi as-sukut fa in kallamtahu fa zakka anhu wa in kallamtahu kama da jini akwai lokacin da uwa waye magana ba a bashi amsa Abdullahi da Abu Zaid ba dan wannan kalmar ba yace wallahi da wurin kula jiya yace to zai tafi ne rika cewa yayi mun tambaya ya kore ne ban bashi amsa ba fa kana lahu wai shi kai san ka kai kuwa inda Abdullahi da Abbas innahu idza nazala al-qadru amila wasaw yake kadai idan kaddara ta fako ai da murje waye in dai Allah ya kaddara mu idza jaa al-qadru lan yanfa al-hazr haka ke cewa in dai kaddara ta fado zaka dina ana cewa me yasa ba kaza ba kaddara ta riga ta fado fa kana lahu nadir sai nadir yake da shi ibn al-azraq kan yake wallahi la ujadiluka fi shay'in min al-qur'ani abadan sai juriyati to wallahi daga yau ba zan ƙara ba mutu a kan alƙur'ani na sallama ma cewa kai da baka ce shi sallama shi na ji ibn al-azraq to shi ne yake cewa wato fa qala mali la aradu bi dawud annabi alayhi salatu wa salam annabi sulaiman yace ni sa ban gawo dawud ba ko ko bai zo ba to sai yi law azibannahu azaba fi dawkum wallahi sai na azabta da shi azaban shadidan azaba mai radadi aula azba annahu ko kuma da mataki na biyu idan kai aula ya akiyanni ko ko ya zo mun bi tsarin mubin da hujja mabayyin da kaga mataki uku ya dauka shine ba da rike cewa duk wanda yake a ma'aikata in dai shi ne shugaba wajibi ne ya sa kalon karfi da kuma na kullu kaga abin da annabi Sulaiman ya faɗa baka zo aiki ba ki kai jagora ne a gurin ya kamata ka zanto kar a zo a rika cewa aikin ki ne da jiwa baya da magana sai Allah ya tabbi ka aiki za ka jin kaji ma'aikata suna da cewa ya fi kowa shi to baya kula su ba suna cikin sauke wai kirki ne ne ai ai da aljanna zai zama ba wai juna dan aljanna saboda ka ka bar su suna cikin sauke su kawai amma idan dai za ka iya tsayin da ka sai a rika cewa ba shi ne wai da kirki ba shi ne kula da aiki a gurin bahaushe to annabi Sulaiman ya buga wannan misali cewa sai ce to wallahi sai law ajibannahu azaban shadida sai ne mana azaba mai radadi shine malaman suka ce to wace ce azaba mai radadi bayan mataki na biyu an ce aula azaba annahu ko akai shi ba gaba ɗaya yanda a doya da kowa ya huta to me ya fi kisa menene shi to ai ya ce da wa'azi wannan wa azaban shadidan me azaba mai radadin da zai yi shi da Abdullahi da Abu Bakr kire ko ka fukan da ra'ayi a cire majila a kai da ranar kawai a an ce wannan ta gama azaba ta ƙarfi saboda a wannan lokacin zaka kai jirana ba buka buki ba jela ba ni za ki kira mu ba abin da zai kai sannan ga rana ta rabu ba to shine ba da zaka ce wannan za a yi shi kansa ibnu juzai da sauran malamai wannan kalmomin suka kawo aula azba annahu ko ban ya tashi kawai kowa ba ya huta aula ya yanni bi sunnati nabi ko ko yazo mun da hujja ma bayyana shine ba da zaka ce idan kana jagora a guri idan mutum ya zo yayi ne bi tambaye da zaka ne ka ce kaza idan ya kawo da dole da ka ga ku da kai in ba ka kawo ba ba dai ji wani gaba shi koyi to dai ku annabi Sulaiman ya buga mana misali cewa in kuma ba ka ne ji domin kowa kuma wajibi ne idan ka zama jagora a guri ka rika bibiya ya abin da ake ka rika bibiya kar a zo da ni ka ce wallahi ba ka sani ba ka rika bibiya to annabi Sulaiman ya buga mana wannan misali to wannan ayar wato ayar ce ta ma'aikata duk littafin da za a yi shi na aiki da yadda za a kula da aiki za ku ga suna kawo ta to sai Allah madaukakin sarki yake aure a cikin min sultanin mubin ko kuma yazo min da wani ofiri wa bi kumbayin wanda yake a fili za a yi din sai Allah yake aya ta gaba فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل فهم لا يهتدون Allah yake ba mazaka gaira ba'idin a wata kiran al-kamakusa gaira ba'idin ke zauna wato ba wani ba wani zama mai tsaho ba ba ne ni ta ba bai dau lokaci ba ba kala wato ba dau lokaci ba kawai sai ga tsuntsun ya dawo ba kala yana zuwa sai yace a hatta bi malam tu ibdi ya annabi Allah na samo ilimi wato na kewayo da wani abu irin wanda baka kewaye da shi ba na samu wani ilimi da baka da shi ya kai annabin Allah wajituka domin na zo ma min saba'i daga garin saba wani gari ne a yamma na zo maka daga garin saba dinaba'in da wani labari ya kini na tabbas ba ya ci faɗi ba to kare da ma shi annabi Sulaiman ai ya ce ko ne zo dalili ne kalbi to sai ce inni wajadtu mar'ata yace inda na je din ya annabin Allah na samu wata mata tamliko tana mulkaddar gaba daya a garin saba din da Allah yake da kar kana li saba'in ko li saba'a fi matakinihim aya kamar da Ibn Kathir ya biya kumbun da Ali Ibn Kathir sai yake ni wajadtu imra'atan tamlikuhum na samu wata mace tana mulkarsu a wannan garin saba'a wa utiyat min kulli shay sannan an ba da kowane irin abu sai yake bayan komai na sarauta da Allah ya ba ta na kafinta sai yake wala ha arjun azim sannan tana da wani gadon sarauta babba wato shi hoda hoda yana koda wannan gidan cewa wato nan gidan sarautar ya ga inda yake ya annabi shine wa ha arjin abu sai yake ne wajadtuha wa qauma to ga labari ne yana kawaiwa yake domin na same ta ita da mutanen da ita wannan matar da ba da yake cewa ibn abbas ba yake sunan ta bilki da ba wuce yake bilki na same ta wa qauma ita da mutanen da yake nuna ne suna yi wa rana sujjada min dunin lahi ba Allah suke wa wannan falabari ne da za a iya ba an gari ko shakka ba min dunin lahi wajen yana da hukumar shaidanu a amalar yake kuma shi kan ne yake ta kawata wasu ayyukan fasar da wani alin sabili ya toke shi ya hana su bin tafarki madadi fa hum la yahtadun domin ba su shirya ba wata ba hanya wadda take wato madaidaiciya ba sai Allah yake
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم
Allah madaukakin sarki yace Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khabar kuma ba sa yi wato ai an yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khabar ko ba da wanda take la din nan dai take da irin su la uqsimu bi hadha albalad ai uqsimu bi hadha albalad la uqsimu bi yawm alqiyama bi irin da to Allah ya tudu lillahi alladhi yukhrijul khabar fi samawati wal ardi me yasa wato ba ta yin sujjada ga ubangijin da shine yake fitar da alkhaba fi almahbub abin da yake a boye na ruwa da tsirrai da kaza ba wanda yake fitar da duk abin da yake karkashin kasa an ba Allah ba to me yasa ba za su yi sujjada ga ubangijin da yake wannan ba me yasa amma da Allah madaukakin sarki ya ga mana a fuskilai wa min ayatihi al-layli wan nahar wash-shamsu wal qamaru fi la tasjudu lish-shamsi wa la lis-samari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun shine allazi yukhrijul qaba'a bis samawati wal ard abdullahi da abbas yace shine wanda yake fitar da duk abin da yake koyi a banka ruwa rai kwari duka ne yasa ba za ki sujjada gare shi ba to shine Allah madaukakin sarki yake bis samawati wal ard ne yasa ba za ki wato waya alu ma ta kuna ne yasa ba za ki sujjada ga wanda ya san abubuwan da ke koyewa ba ko abubuwan da kuke koyewa wa ma tu'adiluna da wanda kuke bayyana ba kamar yadda Allah ya gaya mana jima a cikin suratul ra'd sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi wa man huwa mustaqbil bil-layli wa saribun bin-nahar duk abin da zaka yi koyi koyi ka koyi Allah yana sanar da shi to me yasa ba za ka yi wa wato wanda yake sanar da duk abubuwan da kake koyo kowa ba shi kuma ba ka iya koye masa ba me yasa ba za ka yi masa sujjada ba to shine Allah wa rabbi sarki yace Allahu la ilaha illa hu lalle ba wanda yake cancanta abokawa shi shi cewa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mafi girma bai san kaga an mutu rabbi ya ce wala ha arshil azim in ji aka ce wannan al'arshi da ya zo baragaran sarauta kankani ne ubangijin al'arshi babba shine Allah ba wai bilkisu da take da gidan sarauta sai Allah yake
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون kaga shi ma wato irin sai ka'idodin da shugaba zai duba kenan bayan mutum ya baka labari ba zai duba ne daga fada kuma ka yarda ya kamata wato ka duba zuciyar nata idan kaga tana cin karo da juna ka iya cewa baka yarda ba duk da haka dai da Annabi Sulaiman yake to sanan za mu duba za mu bincika mu gani a sadaka gaskiya ga wada an kunta min al-gadi ko ko ƙarya kai dangane da maganar da ka faɗa to sai ce ila habbi kitabi hada duk haka sai da ko wasiƙa ya rubuta sai ba wuda wuda yake ka kai wannan wasiƙar tawa fa alqin ilayhi kuma a lokacin sun da yake aika ta kai ka sai ce idan ka je ka wurga musu thumma tawalla sannan ka dawo da baya idan ya je ka ci wasiƙa a bada wato ita wannan sarauniyar bilkisu ya saki wasiƙa to sai dawo da baya ba wata biya da baya za a yi aka ce dai ne kullu da bai kenan in an aike ka kai sako ba da yara kai akan mutum ba in ka mika ba sakon za a baka amsa to kuma gefe ba za a baka wasiƙa yanzu ka kai wani ba kana zuwa kuma ka yi a kan sake ne a buɗe kana da ko kuma a baka duk a hanya ka buɗe karanta wannan dukkan amana idan ka ba mutum gefe za ka koma to idan ka koma daidai ne gama abin da dai iyar karanta ya cewa ba ta buƙatar sako yake je ka ba komai je ka in ya tallabe ka ka koma ka ce ya ce dai idan kuma da hausa sai ka jira a baka kamar duk wanda yana cikin adab da ya kamata a koya to sai yake zumma ta walla anu annabi Sulaiman ya koya mun in ka ba su ka koma ne fanzur ka jira ma da yadda on ka ga irin raflatin da za a ba amsar da za a ba sai Allah yake na'am قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين Allah madaukakin sarki yake kalat to ta karanta wasiƙa ne ba sai an gaya ba wannan gabar ba ta karanta tana karanta sai ta ce ya ayyuhal malaku ya ku taron manya manyan ɗin fada a fada ta ta duk akwai mutane da yawa manya sai ta ce da su inni urkiya ilayya ku sani cewa an jeho mun kitabun an jeho mun wata wasiƙa karimun mai ban ƙari mai daraja da kanta ta yi cewa wasiƙar ta karamci ce saboda haka bayan ta yi wannan sai ta ce abin da aka rubuta a cikin wasiƙar innahu min sulaiman shine biyawa ne kuma ko biya kaza saboda haka cewa lalle wannan wasiƙar min sulaiman ta zo miki ne daga wanda ake kira sulaiman eh ta zo daga gare shi wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma ki sani cewa lalle ina fara wannan wasiƙa tare da sunan Allah wanda yake mai suna Allahu mai suna Ar-Rahman mai suna Ar-Rahim ina farawa da sunansa ina kawo miki abin da nake to kaga an zo yanzu members dan kama ne zani da members sai da sai kuma a conclusion gaba ɗaya za ka ce Allah ta'alu alayya abin da nake so da shi kake mun girman kai wa tuni muslimin ki zo zuwa gare ni kina musulma ai mu wa'idi da kafin inji ibn abbas cewa kuna masu kai da Allah madaukakin sarki kuna min kauya zuwa gare shi sa malamin ka ce gaba ɗaya da ake magana akan wato farko da tsakiya da ƙarshe na wasiƙa annabi Sulaiman a gurin da aka sace amsa duk wanda ɗan ɗan wasiƙa da ke magana akan meta da ake sai annabi Sulaiman da ya koya kowa eh sabu ga kuma tantu da suke yi da waye duk gaba daya to sai wato katada yana cewa a da can idan annabi zai rubuta wasiƙa abin da yake rubuta a sama bismika allahumma haka ya kasance yake kan kawo mai nuna din ne ran kai yana cewa idan annabi zai rubuta wasiƙa da farko wannan yake rubutawa amma daga lokacin da wannan aya ta sauka innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai koma a farkon wasiƙa annabi sai rubuta bismillahir rahmanir rahim aziza a hudaybiya za ku tana suka ce to kan kan abu suka ce sai an goge ne kuma bismillahir rahmanir rahim ai ba abin da muka sani wanda bismillahir allahumma domin da shi ita ake rubutawa to mu ba mu san wannan ba san ba mu san wani araba ne ba mu san wani arabi ba in da ka rubuta bismillahir allahumma ka rubuta wannan daga nan kada da yake ana saukar da wannan aya sai annabi ya koma duk wasiƙar da aka ba sai rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ya rahama da jin Allah ta alu alayya kada ki min girman kai kada ku yi min girman kai gaba ɗayan ku wa atuni muslimin ku zo mun kuna masu bi kauya ai mu wahidina wato masu kare da Allah ma da cikin Sufyan bin Uyayna yake muslimin bi ma'ana ayi kuna masu biyayya gare ni duk ma'anar da yi ba cin karo da juna kuna musulmai masu bi kauya da biyayya ga wato annabawa Allah sai Allah yake قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون نعم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين
Allah madaukakin sarki yace kala sai bilkis tace ya ayyuhal malau ya kuta ran ɗan fada manya wannan mutane masu kudi a suni ku ba da fatawa shi amri akan wannan al'amarin da wata zai yi ga wasiƙa an turo mun me kuke so da sai ma kun ku fadi akan aura ba na dantar da wani al'amari a matsayina na jagora tsaron ya rubu a tatis aduna har sai kun zo kun ba da shida kun ba da shawara akai ba wani abu da nake gaddarwa sai da shawara qalu biska fito an fata musu kai biska fi la an ulu quwwati to ranke da shi san dai muna da karfi wa ulu ba'di shadidin sannan mun iya yaki mayaka ne mu matsalantan mayaka tana wato suna zuga kan kuma suna ƙara zuga kai ta ba sai suka ce amma duk da haka wal amru ilayki mun ban muke al'amarin duk abin da yake da gariya yayin wato ta kun ba ta kofa guda biyu cewa muna da ƙarfi kuma muna da kayan yaki in yaki take so a yi ta zargar abin da take ba ta haske ke ban guri ba za ta amuri ki zargar da duk abin da yake so ki zargar ba mu da ta ko mai zaki qalat sai ta ce ni gajiya to biya قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون lokacin da yake mai hankali ce kamar da malaman tafsirin ke wada sai sai ga kamar ke tsira ce da tsora da kai cewa an gama zuga akwai kayan yaki akwai nukiliya akwai kaza akwai kaza sai da ke to ku sani ne innal muluka sun sarakuna idan da kalu qaryatan wallahi suka shigo gari afsadu halala ta gari gaba ɗaya rubur da su suke yi waja'alu izzata aliha ajilla duk wanda suke yin sun iza da kuke cewa za mu ruku wata duk manyan gari idan suka shigo suka kawo su to za su wani su bayi a izzata aliha ajilla duk wanda suke yin sun isa sun tsakaita to sai an mai da su makaskanta sai ta ce mutu waka dalika ya faru wallahi haka take shi ne aka ce wai mace ne kamar maza ke nan hankalin na ta gaba ɗaya ta tattara shi mace idan an zuga ta cewa ta fi kowa ba sai ta ce to sarakuna da iya sanin ba tarihi duk garin da suka shigo in dai sarakuna ne na gaske to suka shiga gari sai sun rubu zai sai ta ce me kuma وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون
wannan da ranka sai tace wa inni mursalatu ilayhi ai abun da zai so daya ai mun san sana kuna kala kala yanzu zan hada goma ta arziki na kyauta kayan alatu masu yawa zan bayar mursalatu ilayhi bi hadiyatin zan aika maka da kyauta fanaziratu saboda haka in mu saurara mu gani shi ne yarji'ul mursalu jami'an aikin da za mu aika za ta dawo cewa idan aka kai wannan sarki to duk suka ya karbi ya jiro to kuɗin yini ina abin da ko yanzu shugaban kasa kowa ya ce idan ko wani gwamna ko wani idan ya ga kana nema ka shige wa hanci cewa dai a je abin ko masa ne wai ko yin idan mutane kake so sai a tura ma mutane a ba ka kawai idan kuɗi kake so sai a turo ko a baka wata kwangila a kyale a yi wata rere da kai kamar ba a sani ba billahi da sai ka ga mutum kawai sai a gawa anticorruption ko EFCC idan aka yi wannan sai ka isa ka kuma ɗaukar nasu jika ka yarda kana yin sai a ce a buɗe wannan fayil dan zuwa za a zauna da kai a buɗe duk ba da kalar da kai a cikin ka ga kaza kaza kaza domin san wannan saboda haka sai a ce amma su ke da mun yaje mu zaba ma a cikin da tafi wallahi ran da kai ji bude kawai ake to malam karfa ka manta muna sanar da kala abin da suke yi kenan muna sanar da kaza ba kai ne kai kaza kai kaza kai kaza ba saboda haka ka kiyaye ka saka magana ba to ji za ko ne ji za ku ga wannan kimar kamar da kuke tarbiyawa a baya kimar idan za ka yi da awa kimar ka ji kana so ka zauna lafiya to ka san guraren da ya kamata ka yi duk abin da za ka kar ka zama kuɗaɗe wallahi idan ka zama mai kuɗaɗe ka shiga uku kowa ba zai iya taka kowa Allah ya kiyaye to shine Allah yake wa inni wurtilatil ilayhi da marar ki take zan tura muku da hadiyatin da kyauta ba na zuratun za mu saurara mu ga kuma yarjiwa al-mursalu da ni ya aikin za su dawo sai Allah ya kiyaye فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون na'am
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم ko صاغرون
shakka babu na dauka sauran irin mu kara sakin sa na ga akwai ayoyi sama da goma ne ya kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon ubangiji madaukakin sarki da sunayen da kyawawa waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ta biya musu bukatun su na alkhairi akwai yar gidan Alayhi Sarki to da kamar da ya faɗa satin da ya gabata an yi mata aiki jiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah wa rubutun sarki ya tsarkaka fahimta muna da kokon gidi da sunayen da kyawawa da kokon ta madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a ta alkhairi Allah ta biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا في دعاء اللهم قد نافيتنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين او اقل من ذلك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين